الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya sake kaddara saduwanmu a wannan masjidi mai albarka masjid al'ansa a cikin karatun littafinmu na unwanul hikam na abil fatah al-busti wanda ake ce ma nuniyatul busti a yau ranar litinin 27 ga watan safar shekara ta 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da watan hudu na oktoba shekara ta 2021 wannan zai kasance darasinmu na uku a cikin wannan littafin da taimakon allah madaukakin sarki a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na goma sha takwas yau zan mu tashi a cikin baiti na goma sha tara da yarda allah subhanahu wa ta'ala يقول أبو الفتى البستي من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أقدى على الحق يوما وهو هزيان من آشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يكلهم فجل إخوان هذا العصر حوان من استشار سروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان من يزرع الشر يحسد في عواقبه ندامة ولحسب الزرع إبان من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصهم قميصه منهم سر وثعبان كن ريك البشر إن البر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يزممه إنسان ولا يغرنك حز جره حرق فالحرق هدم ورفق المرء بنيان يقول البختي رحمه الله تعالى من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أفدى على الحق يوما وهو هزيان من آشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان ومن يفتش عن الإخوان يكلهم فجل إخوان هذا الأسر هوان من استشار سروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان على حقيقة من يزرع الشر يحصد في عواقبه نقامة ولحسب الزرع إبان من استلام إلى الأشرار إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم سل وثعبان كن ري كالبشر إن الهر همته صحيفة وعليها البشر عنوان ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يزممه إنسان ولا يغرنك حظ جره حرق فالغرق هدم ورفق المرء بنيان زادكم الله من فضله وتوفيقه a darasi wanda ya gabata mun fara bayani akan baiti na goma sha tara sai ba mu kammala shi ba ganin cewa lokaci ya kure mana yake cewa mamadda tarfan li tarfil jahali nahwa hawa ƙarf a nan ana nihin ai ido duk wanda ya shimfiɗa ganin shi don abu na jahilci zuwa ga son zuciya duk wanda ya shimfiɗa ganin shi don abu na jahilci zuwa ga son zuciya to abda alal haƙƙi wata rana ku sai ya karkata daga saman gaskiya yawman wa huwa haziyanu kuma hallu yana zama mai kaskantaccen mutum haziyan shine insan zalil kenan man atlaka basrahu nahwa hawa wanda ya shuhuda ganin shi ba ruwan shi da kala Allah ba ruwan shi da kala Rasul kawai shi dai kawai son zuciyar shi zai bi wa shahawat al muharrama da abubuwa wanda aka haramta to ta sa fala an nasirin haƙƙai wannan sai bin gaskiya sai ya mai yauni wa yawmar kuma hallo wata rana sai ka gan shi sai ya kunu insanan zalilan sai ya kasance mutum ne mai kaskantaccen rayuwa don shi yasa kenan duk ƙoƙarinka a duniya ka yi ƙoƙari kullum rayuwarka faɗa ne kake da kai da son zuciyarka in kai wannan son kai faɗa da son zuciya to kana daga cikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yabo yake cewa fa amma man khafa maqama rabb wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an kewaye aljanna da kaya wanda zuciya bata so kuma an kewaye wuta da kaya wanda zuciya take so ta aikata su don haka kenan ka yi ƙoƙari ka yi faɗa da zuciyarka kadda ka biya son zuciyarka in ka biya son zuciyarka malam ya ce yau mamma satakuna insanan zalilan wata rana kwa sai zuciyar taka ta kai ka ta baro ka ka zamanto mutum kaskantacce a duniya ka zama mutum kaskantacce a lahira wal iyazu billah sai mala yake cewa a baiti na 20 man ashara nasa laqa minhum nasaba لأن سوسهم بغي وعدوان man ashara nasa duk wanda ya rayu da mutane ko duk wanda ya ce zai yi rayuwa da mutane ko duk wanda ya ce zai yi mu'amala ya yi cuɗanya da mutane laqa minhum nasaban to sai ya samu wata wahala tare da wannan mutanen nasaban al'ana'u bi ma'ana al-mashaqqa li'anna susahumu dan saboda asalin mutanen wannan sus bi ma'ana asal طبعهم ko kuma ɗabi'arsu bagiyun wa udwanu abu ne na ƙiyayya kuma hallo da na son kai يولد الإنسان وهو أناني كما أكدت التجربة الصحية أنا أيهم متم دسن كي أنا أيهم متم دسن كي كم هلو دكيتا sai daga baya tarbiyya ta gida da tarbiyya ta makaranta sai ta sauya mai wannan ɗabi'a amma asali ɗabi'a lil insan تجده إنسان أناني إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك النبي الله سبحانه وتعالى يا وينكي من زتيش أما ما عداه أن أي متن إنسان أناني ليش يساك كي جاريري لوكتن دا mamaci da yana tawasan shi bai damu da ita ba amma da za ta ɗauki wani jariri na daban to sai ka ga ya fara kuka ashe ba na ni ne kaɗai na ki idan kaga yuladul insan wa huwa ananiyun ana aihon mutum da sarrai idan fi hazal bait a wannan baitin ya tahaddas annazim wa yubayyin an musawi adrarul mu'ashara malam anan yana so idan yi tsokaci akan cutarwa na zamantakewa da mutum yake rayuwa da shi duk in ka ce zaka rayu da mutane to sai ka ga ba daidai ba man ashara nasa laqa minhum nasaba in ka ce zaka rayu ka yi mu'amala da mutane to sai ka ga ba daidai ba sai ka sha wahala mu'asharatan nas umuman ai duna mura'at mara anan yana nihin akan zamantakewa da dukkan mutane ba tare da ka tantance ba da wa zaka yi mu'amala fa haza to kaga wannan wala shakka kuma babu shakka fi hukutura alal muslim akwai hatsari babba akan mutum musulmi yana da kyau mutum ya tantance wanda zai yi mu'amala da shi in kace da dukkan mutane zaka yi mu'amala to sai kaga ba daidai ba is laysa lil muslim an yamshi ma'a ma yasha saboda ba yarda musulmi ya yi tahiya ba ko ya yi mu'amala da wanda ya so kama kala salf rahimahullahu ta'ala kama yadda magabata suka yi zance akan wannan da dama kai hatta a hadisi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhali in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ci mutum ya nemi wanda zai yi abuta da shi faman ashara nas duk wanda ya yi mu'amala da mutane halaqahum kaga dole zai cuɗanya da su wa sahabahum wa rafaqahum dole za a zauna tare dole za a yi mu'amala tare to laqa minhum nasaba dole sai ya samu wani abu wanda zai bata mai rai ai sayaji isra hadhihi al-muhalata wal musahaba wal mu'ashara sayalqa min an-nas nasaban kenan mutane bambam suka sha malamai suke cewa annasu ajinasun annasu ajinasun mutane sun sha bambam faminhum man sayusiu ilaihi wa minhum man yazlimu daga cikin mutane akwai wanda zai ma ba daidai ba wani kuma zai zalunce ka wa minhum man yahsudahu wani kuma zai ringa ma hasada wa minhum man yabghi alayhi wani kuma zai masu shigi da shi yasa karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk ɗan mutum zai fito daga gida to ya tsaya yi wata addu'a wanda annabi bai hutawa sai yayi wannan addu'a dan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an ka fito daga gida ka bar gidanka baka san wanda zaka haɗu da shi a waje ba wannan wanda zaka hadu da shi a waje zalunta ka zai yi hasada zai ma mummuna abu zai ma alkhairi zai ma duka wannan baka sani ba idan shi ne karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in manzan Allah ya hutu sai ka ga ya daga hannun shi sama sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udal أو أزل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل أو يجهل علي haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi bayan ya yi waccan addu'a bismillahi tawakkaltu ala allahi wala haula wala quwwata illa billah ya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a to ta isar masa mutum zai cutarka aljannai masu cutarwa wanda ya tunkaro ka wani aljanin zai zo ya ce ka sha hawa ma kanka lahiya wannan yana cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala haka yazo a cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan fa yanbaghi lil insan ya kamata mutum ya kiyaye an yura'i hazihi al adhiya ya kiyaye wannan addu'a dan saboda ba mutum bai san ba da wa zai haɗu mutumin da zai haɗu da shi mai kammun baka ne ko kuma ba mai kammun baka bane mai baki ne ko kuma ba mai baki bane ba mai hasada ne ko kuma ba mai hasada ba li'anna al-insan idza kharaja min baytihi dan saboda mutum in ya wuto daga gidan shi sai yulaqin nas dole sai hadu da mutane wa yahtalifu bihim ya cuda da su wa fihim al-muhsin wal musi kuma hallo a cikin mutane akwai mutum mai kyautatawa kuma hallo akwai mutum mai munanawa wa minhum az-zalim wal adil akwai mutum az-zalimi hallo akwai mutum adil وفيهم الجاهل والعالم akwai mutum jahili kuma hallo akwai mutum malami wa hum akhalat a haɗe suke a cakule suke wa ajnas kuma hallo rarrabuwa suke kenan shine malam yayi kashe da yake cewa da anna susahum dan saboda asali na mutum babiyun wa udwanu asala ce kawai da adawa kenan an ce anna tabi'ihim yani tabi'atuhum tabi'a ta mutum abinda aka aiho mutum da shi shine ake ce ma al-tabi'a hafizan Allah jami'a sai mala yake cewa wa man yufattish anil ikhwani yaqlihimu fajullu ikhwani hadha al-asri hawanu wa man yufattish anil ikhwani duk wanda zai yi bincike akan ƴan uwa duk wanda zai yi bincike akan mutane duk wanda zai yi bincike akan abokai ya buguduhum to ya ƙilihimu bi ma'ana ya buguduhum to zai kyamace su fa jullu igwani hazal asr saboda mafi yawan abokanan wannan zamanin ko yan wannan zamanin hawanu mayaudara ne shine wa'insu malaman ilmin nafs suke cewa إن الصداقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام باكو تابتا بتي أبتا أبتا تاكس كشي بلا أكو كشي بيو جن بنزاني كشي لأكو شيني نكركي كشي لهركو الصداقة المبنية على المنبعة أبتا wanda an gina ta ne don intere misali na yi ɗar ma'abuta da kai ba don komi ba sai don ka ringa rage mana hanya ne saboda kana da abun hawa in wannan abun hawan ya ɓace abutar tamu ta ɓace ta biyu as-sadaqatu al-mabaniyatu alal muta'a abuta wadda aka gina ta a saman daɗi kamar satin sama mun yi bayani akan kuɗi in mai kuɗi ya yi magana na koda ƙarya ya faɗa sai wanda suke kewaye da shi sai su ce gaskiya ne alhaji don saboda wannan 'yan canjin nashi amma in wannan 'yan canjin nashi sun gusa kuma hallo sai a sai a ƙaryata shi sai na uku shine suke cewa as-sadaqatu al-haqiqiyya sadaka asabta ta gaskiya وهي اكتساب تجربة الحياة بلحظاتها السعيدة والحزينة شيني أربع رايوة ألوكة أكي جن دائي دلوكة أكي شن وهلا إن za a sha wahala a sha tare in za a ji daɗin a ji tare yana in abu na murna ya zo ba a yi hasara ba za a yi murnar tare in kuma abu na jaje ya zo ba a ji daɗi ba don abin ya same shi a za a ɓata rai kamar yadda ya ɓata rai hallo a yi tare shi ne wannan abuta ta kirki wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake fasarawa a cikin hadisi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhib li nafsihi ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai ya soma ɗan uwan shi abin da yake soma kan shi kenan wannan ita ce abuta ta kirki kenan dan shi yasa mana ne ke cewa in zaka yi bincike to zaka ki mutane shi kuma ba a son kuma hallo binciken yayi yawa irin wannan na halaye dan saboda ka'ida take cewa man bahasa an sadiqin bila aibin duk wanda ya nemi aboki ba tare da wani aibi ba to asha bila sadiqin zai yi rayuwa ba tare da aboki ba don saboda kowane mutum da kake gani akwai aibin shi kowane mutum akwai aibin shi almuhim abin da ake so da kai ka rike aboki wanda ya rike Allah ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shine malam yake cewa anan man man من يفتش عن الإخوان يكرههم فجل إخوان هذا العصر خوان سما لك سوى من استشار سروف الدهر قامله على حقيقة طب الدهر برهان من استشار بمعنى من نظر نظرة عبر التاريخ man istashara shurufar dahar wanda ya shawarci tahiyyakan na zamani wanda ya yi gibi a kan tahiya ta zamani amala ku e dalili ya tsaya mai ala haƙiƙati tsab'id dahar a kan haƙiƙa ta zamani burhanu kuma hannu ya samu hujja menene ma ne ke nuna nan yani man istakshafa min hilalin nazar fi tarikh duk wanda ya bincike a saman zamani a saman tarihi wa huwa marar usul wa ahwal umar da umar da yanayi na al'ummomi wanda suka huce wa taqallubatil ayyam da yadda kwanan nuka suke kukucewa ai nazaratan amikatan yayi bincike na kirki to zai gani cewa akwai hujja akan wannan duniya wata irin hujja ce ana akan duniya inda hausawa suke cewa duniya makaranta duniya makaranta yanan in ka tsaya ka ajiye hankalinka shekaru wanda suka huce da mutane wanda suka huce zaka gano akwai darasi kuma hannu akwai abin lura a ciki in ka mance mutuwan ne sai ka gani ka tuna fa innahu man asha mata in kana alfahari da dukiyarka fa sai ka yi tunani ka gani fa wa'insu sun mutu sun bar wannan dukiyar tasu wa'insu kuma a'a ba su ma mutu ba wannan dukiyar kuma hallo ta tahi ta bar su in kana rena mutum kaskantacce ne bai ko biye sai ka ga akwai mutane kaskantattu wanda ba su da kobiye a kwanuka kaɗan ko a mintuna kaɗan sun zama hannu masu arziki shine ake cewa duk in mutum ya tsaya ya diba tahiya na zamani to kuma zamani zai seta shi in ji hausawa duk da wannan magana akwai kuskure a cikin ta zamani bai seta mutum sai allah subhanahu wa ta'ala muhammad ibn abdulwahab ya yi bayani a cikin alkitabu tauhid akan irin wa'annan kuskure wanda mutane suke afkuwa a ciki kamar zagi na zamani babu kamar kuskure babban kuskure irin zagin zamani ka ce wannan zamanin kaza kuskure ne hadisi ne ingantacce alkudusi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yuzini ibn adam dan adam yana cutar da ni yasubbu dahar yana zagin zamani وأنا الدهر الحالي نين زامن أقلب الليل والنهار نين نكي تهير دا دري إن تهير دا يني kenan ba a zagin zamani saboda Allah subhanahu wa ta'ala shine zamanin cewa ka ce wannan zamani na banza ne wa iyazu billah a'a sai dai ka ce mutanen zamanin ne na banza shi zamanin yana nan bai sauya ba kenan yin haka kuskure sai ma da yake cewa man yasra isharra yaqsud fi awaqibihi nadamatan wa li hasbi zarri ibanu man yazra sharra duk wanda yake shibka sharri bai da aiki he shibka sharri ya hasud fi awaqibihi to zai girba daga ƙarshe nadamatan zai girbi nadama ka same shi yayi nadama wali hasbi zar'i ibanu kuma hallo duk wanda ya shuka sai ya girba ibanu akwai lokacin girbata in kai shuka akwai lokacin da zaka zo kai roro in kai shuka akwai lokacin da zaka zo kai kala in kai shuka akwai lokacin da zaka zo ka ɗauke duka abubuwan na gona kowa baka ɗauka ba to za su tafiya su kenan a nan malam yana mana bayani akan cewa duk abin da mutum ya shuka to zai girbe shi daga ƙarshe li'anna kulla man zara'a lahu hasad saboda duk wanda ya shirka to sai ya girba fa man zara'a khairan duk wanda ya shirka alkhairi hasada yawmal hasad sawabahu wa ajrahu zai samu lada mai kyau da sakamako mai kyau wa man zara'a sharran duk wanda ya shirka sharri ya yi ramin mugunta hasada yawmal hisad iqabahu wa wizrahu ranar girba zai samu sakamakon shi marasa kyawo da azaba shi kama yuqal hasadul gad abinda za a girba gobe shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara duk wanda ya aiki kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi to zai gani kuma duk wanda ya aikata kwatankwacin ƙwayar zarra na sharri zai gani kenan zai gani fa tun a duniya kuma hallo zai gani a lafira wa yawmal qiyamati yawmal hisab ana ce ma ranar tashin alkiyama min asma yawmal qiyama yawmal hisab ranar girba abinda aka aikata yawma tubulas sara'ir in ka binne wani sharrin ma ba a sani ba a ranar tashin alkiyama sai a bayyana shi yau matubular sara'ir ranar bayyana sirri wanda aka boye ayyuk sarfihin na simar wa atari a amalubi a ranar nan ne mutane za su samu dukkan abin da suka shimka in ma na alkhairi ne ko kuma na sharri ne wani haza ja a fil hadis ya zo a cikin hadisi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kala li mu'az annab sallallahu alaihi wasallama ya ce ma mu'az indama kala mu'az lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mu'az ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم ينزو يا رسول الله وشن زع كاما مدى أبن دا مكي زنتي أسما كان شي هرشي كنا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول سقلتك أمك يا مؤاز وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم haba ya mu'azu menene ya same ka yau akwai abin da yake tura mutane ma cikin wuta kamar harshen su hatta da magana wannan da mutum ya yi to sai ya girbe ta ranar tashin alkiyama hatta da magana Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa duk abin da kawai mala'iku sun rubuta ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid duk abin da kai kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun duk abin da mutum dan shi sa ake so in mutum zai faɗa to ya faɗi alheri ko kuma ya yi shiru dan saboda a cikin shiru ma akwai lada man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut fama yaqulu al insanu bi lisanihi saboda duk abin da mutum yake faɗa da harshen shi wama yaf'aluhu bi jawarihi da dukkan abin da muke mutum yake aikatawa da gababuwan shi fi hadhihi hayat a cikin wannan rayuwar yaqsud simarihi wa atharihi yawma liqa Allah zai girbi wannan dukkan abin da ya faɗi da dukkan abin da ya aikata ranar haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana madakata in kana khairan in alheri ne laka ya sawabu wal ajr sai ya samu lada wa in kana sharran dan kuma sharri ne laka ya iqab wal wizr sai ya samu zunubi da sakamako marasa kyau Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan wai shin akwai sakamako na kyautatawa in ba kyautatawa ba dalili akan cewa in mutum ya shuka kyakkyawa zai samu kyakkyawa wa Allah ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kazzabu bi ayati Allah wa kanu biha yastahzi'un summa kana aqibatal ladzina asa'u su'a sannan ƙarshen wanda suka aikata mummunan aiki zata kasance mafi muni sun ƙaryata da ayoyin Allah kuma sun kasance suna masu izgili da ayoyin Allah yanan shi ne a nan mana yake cewa man yazra'u sharra yahsul fi awaqibihi nadamatan wa li hasbi zar'i ibanu yanan duk wanda ya aikata abu na sharri an ba shi dan lokaci kaɗan ne zai samu sakamakon abin da ya shibka tun a nan duniya kuma hannu zai samu sakamakon abin da ya shimka tun a lafira sai mala yake cewa malistanama ilal ashrari na mawafi kamisihi minhumu sillun wasu ubanu manistanama ilal ashrari manistanama bi ma'ana man jalasa ma ana yin anan man jalasa ko marrakana duk wanda ya zamna da 'yan sharri mutane 'yan sharri kai bakka da abokanai sai abokanai 'yan sharri sai abokanai na banza nama wafi kamisi to kai kwanafa a cikin rigarka akwai sillon kasa macijiya wasu ubanu kuma hallo da maciji duk wanda yake zama da abokanai na banza kamar mutum ne mai barci a cikin rigar shi ko a cikin daren shi akwai kasa kuma hallo akwai maciji in ba kai hankali ba kenan za su kashe ka kenan shi ne ma ne ke cewa ai marrakana ilaihim wa sakana ilaihim wa jalasahum duk wanda ya karkata zuwa ga mutanen banza kuma yake zama da mutanen banza to wannan kamar mutum ne yake barci a cikin daren shi ko a cikin rigar shi akwai sillon bimana alhayya alfatila wasu ubanu kuma hallo da maciji saboda an ba kai hankali ba kai ma ka zama ɗan sharrin kai ba ɗan sharri ba ne ba amma in kana zama da su wata rana sai ka zama ɗan sharri kai mutumin kirki ne amma sai kake zama da mutane na banza to daga ƙarshen kai ma sai ka zama mutum mai na banza annabi sallallahu alaihi wasallama ne yake faɗa yake cewa inna maljalisu salih wa jalisu so ka hamilil mis wa nafihul ki kwatankwacin aboki na kirki da aboki na banza kamar mai sai da turare ne da mai ziga zigi na makera in kana zama a wajen mai sai da turare misali ana akawo kamar shine mutumin kirki ko ba komi ka ji kamshi in an buɗe turare ko an siya turare shagon kuma ba ya yi wari ba amma in kana makera in baka yi hankali ba sai ka tashi kana wari ko kuma wata wuta ta bara ta tulla ma kaya shine malumai suke cewa innal mujanasata bil mujanasati haka malaman likita suke cewa lalle contamination ana samun ta ne in an zamna da mai cuta abin in baka zamna ba da mai cuta abin ai baka yi contaminate ba shine ake cewa innal mujanasata bil mujalasati kenan shafa abu sai an zauna da mai abun in jalasta ma al'alimi alimta in ka zauna da malami sai ka samu sani wa in jalasta ma al jahili jahilta in ka zauna da jahili sai ka samu kai ma rabonka na jahilcin in jalasta ma'an na'ilinimta in ka zauna da mai yawan barcin kai ma sai ya goga ma cutai barcin wa in jalasta ma'a sarsar asbahta sarsaran in ka zauna da mai yawan surutu kai ma yau da gobe sai ya koya ma yawan surutu shine ake cewa albi'atu tu'assir yanayi na zamantakewa yana tasiri wajen mutum iza jaraita fil halqi dani'an fa anta wa man tujarihi sawa'u idan ka zamna kai makwabtaka da mutumin banza to da kai da wanda kai makwabtaka sawa'u dukka ɗaya ne abokin mai kanwa bai ya rasa bulbuli idan shi ne malam ya cewa manista nama ilal ashirari nama wa fi gamisihi sullu wasu ubanu sai malam yake cewa kun rayya kalbishra innal hurra himmatuhu safihatan wa alaiha albishru unwanu ta zamanto mai fuska ta kirki rayya kalbishra mai fuska ta kirki mai huska mai ba da albushir kakka zamanto mutum ne yana huska shi kadai yana muzurrai shi kadai malam yake cewa ka zamanto mutum ne mai mulmushi tabassumuka fi wajhi ahika sadaqa mulmushinka akan huskar dan uwanka saraka ne shine malam yake cewa rayyikal bishra mai sakakkan huska إن البر همته سفيهة وعليها البشر عنوان lalle wannan mutumin mai sakakken huska shine mutum mai yanci wanda kuma hadafin shi da kuma a jikin huskar tashi zakkaga kamar an rubuta albushir a cikin huskar wannan tashi mutum ne wanda yana zaune ko kullum cikin albushir yake kullum cikin mulmushi yake in ka gan shi ranka yana hori bai rike mutum a cikin zuciya kenan shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kaman al-busti rahimahullah ta'ala yana nuni ne zuwa ga hadisi na abizar yarda Allah ta tabbata a gare shi abizar yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam قال للنبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم هيك لا تحقرن من المعروف شيئا كدا كلينا أبو كيكاوا كودا أرنتي غري dan saboda baka san ba wata irin kyakkyawar zata sa ka aljanna annabi bai so mutum ya rena aikin alheri ko mun karanta shi saboda tana yiwa wannan aikin alherin shi zai sa ya ka aljanna sai a hadisin ake cewa la tahkiran da minal ma'ruf shay'a wa an talqa ahaka bi wajhi talqi wa fi riwaya bi wajhin taliqin ko da kwa ka haɗu da ɗan uwanka kana mai sakakkan fuska baka mai fuska ba kana mai mulmushi shine alhausawiyu ne ko shimfiɗa fuska ta ta tabarma ko da baka da abin da zaka ba mutum ya zamanto mutum ne kana mai sakakken fuska kana gwadawa kana son mutane baka fuska baka bata rai wannan sunna ce da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hallo yana daga cikin alama wanda kake gane mummunai ba alaman mummuni ba ne ba mummuni ya zamanto kullum cikin fuska cikin muzarrai ba alama ba ce ta mummuni alama ta mummuni ana so mutum ya kasance mai mulmushi ne mai sakakkan fuska ne ga abokanan zama wa bi ruwaya inda ahmada a wata ruwaya ta ahmad min hadisi abijari daga cikin hadisi abijar qala abijar yake cewa ataitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama فقلت سينتي مي يا رسول الله يا مايكين الله إنا قوم من أهل بادية lalle mu mutane ne daga cikin mutane na ƙauye فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالى به ya rasulallah mu mutane ne na ƙauye ka koya mana wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu dalilin wannan abu mun aikata shi qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kadda kare da kyakkyawan abu ko mun kananta shi wa an tafruga min dalwika fi ina'il mustasqi ko da ku da gugarka ka ɗauko ruwa a cikin rijiya ka zuba ma wanda ya zo neman ruwa a cikin son shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaga wannan abu kamar zaka ɗauke shi ƙaramin abu amma ba ƙaramin abu bane ba kana da guga ka sa ta cikin rijiya ka ɗauko ruwa ka zuba ma wanda ya zo ɗaukar ruwa ba ƙaramin alheri bane ba shi alheri bai da karanta kuma hallo ba a raina alheri ko mun kananta shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a game da sahabin nan ba kauye da ya zo yake cewa lalle mu mutane ne na kauye koya mana wani abu Allah ya amfane mu da shi yace to kanta ka raina aikin alheri ko mun kananta shi ko da kwa ka sa guganka ne ka ɗauko ruwa ka zuba ma wanda ya zo ɗaukar ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce me wa an tukallima ahaka kuma hallo kama dan uwanka magana wa wajhuka ilayka munbasdun fuskarka tana mai fuskanta tana mai kallon shi kuma hallo fuskarka tana shunhwadadda ba tare da kaya mutsa fuska ba idan wannan shi ne karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baiti na gaba yana da alaka da wannan baitin in mutum ya saki huskar shi yana daga cikin alama kenan ta duk mai bukata ya zo in kana da hali ka taimaka ne an kuma baka da halin taimakawa sai ka sanya shi hanyar da inda ya je za a taimaka mai wannan dan shi yasa yana daga cikin sharaɗai na zama a hanya ma irshadu dal kuna zaune a saman titi sai wani ya zo ya ce assalamu alaikum da Allah ina ne waje kalla kaza wannan haƙƙi ne yana da haƙƙi kai ka gwada mai in ka san wannan wajen kuma da sakakka huska ce mai in kai nan kaza kai nan kaza kai nan kaza wannan kuma zaka samu lada a saman wannan kuma hallo kayi koyi da karantarwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ma ne ce wa rafiqir rifqa ka zamanto mai tausayi kai abunta da tausayi ka zamanto mutum ne mai tausayawa fi kullil umur a dukkan lamurruka falam yandam rafiqun mutum mai tausayawa bai taɓa yin nadama ba walam yazmumhu insanu kuma hallo ba a taɓa yi ma mutum mai tausayawa ba zambo duk in kaga ana ma mutum zambo mutum ne ba mai tausaya ba in kaga mutum ne mai tausayawa to ba a mai zambo don saboda tausayawa shi ahsin ilan nasi تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان idan ka zamanto mutum ne mai tausayawa don saboda mai tausayawa bai taba nadama ba kuma hallo bai taba zama kaskantaccen mutum ba kuma tausayawa hanya ce ta shiga aljanna doki isa matan nan karuwa wadda ta wuce marrat bi kalbi ita huce wani kare ala ra'si birin taran nan ga yanayi ya zo wajen ruwa ya san dai ana huddo ruwa a cikin wannan rijiyar amma karen nan bai iya huddo ruwa a cikin wannan rijiyar ita kuma mace ce karuwa ce ba mutum ne kirki ba amma zuciyarta ta kirki ce akwai tausayi a cikinta ya aka yi kada ya tuluhul atash tsora kaɗan ishirwa ta kashe shi in ka ya ce maka da an ce tsora kaɗan ishirwa ta kashe wannan karan fa na za'ad kubbaha sai wannan mata sai ta hujja hukunta takalmi ne na larabawa ka wanda ana iya ɗauko ruwa a cikin shi fa awsaqathu bi himariha wannan hukun nata sai ta maida shi guga sai ta ciro a jikonta sai ta yi igiya wanda za ta jefa wannan hukun nata a cikin ruwa ta jayo wannan ruwan fa ghafara Allahu laha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata aka sanya ta aljanna aka ce ‘yan aljanna ce dalilin tausaya ma wannan karen da ta yi kalima kyakkyawar zuciya duk abin da zaka alheri ko mun kananta shi ka kyautata zuciyarka ka yi to Allah subhanahu wa ta'ala inna la nudi'u ajral muhsinin aw man ahsana amala kenan Allah bayya batar da aikin wanda ya kyautata aiki to fa idza kana al-ihsan ala al-kilab yughfar bihi al-hataya fa kaifa bi ma yahussu al-insan idan wannan kyautatawa zuwa ga kare tana sa a kan kare ma mutum zunuban shi to ta yaya kuma kyautatawa zuwa ga wanda musulmi ne wanda ya ɗayantar da Allah subhanahu wa ta'ala kaga abu kenan azim ne ladan yawa la shakka annar rahmata bihi ahab babu shakka rahama ga mutum ita ce dai wa ashdar in kana khalisan liwajhi Allah yana abinda ake so ne da mutum ya kyautata niyya fala tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kadda ka rena abu kyakkyawa ko mun kanata shi walau fil aqdi alal haiwan ko da ku tausayawa ne akan dabba fadlan alal insan barantana ma mutum kadiba ita kuma wancan mafhumul muhalafa to wadda ita kuma an sa ta wuta dalilin rashin tausaya mu musa da ta yi ta kama musa ta barta da yunwa kuma hannu take azabtar da ita Allah subhanahu wa ta'ala dalilin wannan azabtai da zuciyarta babu tausayi sai Allah ya sanya ta wuta ita kuma waccan Allah ya sanya ta aljanna dalilin ta tsoko ruwa ta ba kare tsoron ƙiras ya mutu dan shi yasa mutum ya zamanto mai tausayi ne mutum ya zamanto mai son mutane ne mutum ya zamanto mai tausayawa da buɗe ma mutane ne kadiba ha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani iza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka zo wajen zama sai aka ce dan jakuda in dan zamna sai Allah ya ce fafsahu ku bude a zamna ne yafsahillahu lakum in kuka yi haka kuma Allah sai ya bude muku menene yafsahillahu lakum malamai sun fasara akan cewa fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi umarni ga mummunai iza kanu fil majlis idan sun kasance a wajen zama wa taja ba'duhum aw alqadimina ilayhim litafassuh lahu fil masjid sai wayansu daga cikin mutanen nan suka nema a ɗan jakuda musu su zamna a wannan wajen فإن من الأدب yana daga cikin ladabi wa shari'ati wa sunna da shari'a da sunna an yafsahu lahu su bude mai ya zamna tahsilan li hadha al maqsud dan su samu wannan abin da ake nihi fa in fa'ala zalika idan mutum yayi wannan abin fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yafsahu lahu menene yafsahu lahu yuwassi lahu fid dunya wal akhirah Allah kai ma zai yalwata ma a duniya zai yalwata ma a lafira. Kadiba wajen zama kaɗai aka ce in mutum ya zo bai samu wajen zama ba kai kaɗan gusa kaɗan ya zamna ba daga kaga shi yana zowa ba ma sai ka ƙara bude kafa don dan ke zamna. Kaga kama kanka alama ta marowaci kama kanka ka gwada bakka daga cikin ahalin ma'aruf bakka daga cikin ahalin khair baka daga cikin ahalin khair kenan ka bude ma mutum ya dan zamna kamar yadda kai ma ka zamna yafsahillahu lakum kai ma sai Allah ya bude ma fi duniya wal akhirah fa idza kana mujarrad al fasl fil makan idan an gusa ma mutum da zakka yi a waje ya ɗan zamna yujabu hazal fadl aziz yana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata ma mutum a duniya ya yalwata ma mutum a lahira wa huwa la yadurru al-fasihu shay'an kai kuma wanda ka gusa fa baka cutuwa ba ramewa zaka yi ba ba rashin lahiya zaka yi ba to fa kaifa biman farraja anil muslim karba to kuma ta yaya ga wanda shi kuma mutum ne yake cikin damuwa sai ya yaye mai damuwar shi khairun nas anfa'ahum linnas mafi alkhairin mutane shine wanda mutane suka yi cin moriyar shi mafi alkhairin mutane ba mai matsayi ba ba mai kaza ba ba mai kaza ba komin talaucinka in mutane suna cin moriyarka kana daga cikin mafi alkhairin mutane in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'ahum linnas mafi alkhairin mutane shine wanda yake mutane suke cin moriyar shi yana da biyan bukata yana biya ma mutane bukatunsu in yana da damar biya kenan shine malam yake cewa mutum ya zamanto mai tausayi ne a cikin lamurrukan shi falan yanda rafiqul dan saboda mai tausayawa bai da dama walam yazmuhu insanu kuma hallo ba a mai zambo a cikin mutane sai malam yake cewa a baiti na karshe wala ya naka hassun jarrahu harakun kadda abinda aka samu ta hanyar keta ko ta hanyar haram ya ruɗe ka wala ya gurrannaka wala ya gurrannakun billahil garu kadda ka bari abinda aka same shi ta hanyar haram ya ruɗe ka kaga mutum yana da dukiya da yawa ko yana da wani matsayi babba ko yana da wani abu wannan abin ya ruɗe ka dan kai bakka da ko kuma ka ce kai wane yana samun kuɗi ba alhali shi kuma haram ce yake samu to kada ka bari wannan abun ya ruɗe ka fal khurqu hadmun wa rifqun mar'i bunyanu dan saboda duk abin da aka same shi ta hanyar haram ko ta hanyar keta to hadmun rushewa yake wa rifqul mar'u abinda aka same shi ta tausayi bunyanu ta hanyar halal to shine yake ginuwa idan duk abin da kake ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kada ka bari wani dan baka da wani abu wani ya samu wannan abin ya ruɗe ka baka san wata hanya ya ya samu wannan abun ba ta hanyar haramun ne ya same shi ko kuma hallo ta hanyar haram ce ya same shi shekin malami abubakar haddasa na maradi nan ya watsa wata bidiyo abinda aka yi a wani makwantai a cikin nigeria wannan makwantan mai gadin makwantan ya kama wata mace ta zo a katkat a katkat tare da wani wanda ta zo ya mata aikin an ɗauke ya yi rami a gindin sabon kabari sai ya binne wa'insu abubuwa mutanen suna zauwa da gudu sai suka bar wajen su kuma a ƙasa suke baiwa su kama su suna bincikawa sai suka ɗauko duka sun yi filmar duka abin da aka rubuta alhajin sananne ne na garin an rubuta sunan shi allahumma farrik alhajuwa ne kama farrakta hazal mutawaffa bi hayati kamar yadda ka raba wannan mamacin da rayuwar shi an haɗa sihiri daban-daban dan ba komi ba kawai dukiyar tashi ake so a samu ta komo hannunsu shi kuma ya rasa to in kaga mutum ke burge ka kai ka iya da kanka ka samu qana'atun nafs kai baka san ba bi ayi tariqa hasala ala hadhihi al-amwal ta wata hanya ce ya samu wannan dukiyar shine mutum ya zama kullum mai godiya ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke mushi ka sani akan cewa ko da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wadata ko mun wadatar taka akwai sama da kai ko mun wadatar taka akwai sama da kai ko mun ilimin naka akwai sama da kai kuma hallo ko kaki ko kaso zaka bari kuma hallo satar halli kama rahalal awwalun zaka tahi kamar yadda mutanen wannan farkon su ma suka tafi don haka shine malam yake cewa la ya gurrannaka harsu jarrahu harabun kada abinda aka samu da haram ya burge ka bal harfu hadamun abinda aka samu wannan da keta da haram rushewa yake wariful mar'u abinda kuma aka same shi cikin tausayi cikin halal bunyanu wannan shine mai ginuwa kenan shine abinda malam ya mana nasiha da shi a cikin wayannan abiyatin da muka faɗi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين